الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن من يعتبر بما يحدث في هذا الإقليم الشمالي النيجيري لتكاد تسحب نفسه حسرات وتسكب عيناه الأبرات إنه لواقع أليم ومشهد دميم فقر وجهل وقتل وانفجارات كانوا سادة قادة من قبل والآن صاروا أجيدا في أيدي أعدائهم بالأمس كانوا ملوكا في ديارهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان أيها الأفاضل إن للحوادث والأقدار أسبابا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير تأتي اللواحق حسب السوابق والجزاء من جنس العمل وجزاء سيئة سيئة مثلها وأسباب تدهور الأمور في الإقليم الشمالي كثيرة لمن تدبرها واستكشفها من هذه الأسباب أيها الأفاضل الخلاف الشديد في جميع الميادين دينا وسياسة ومعاملة وعبادة حتى لا يكاد يتفق اثنان في قضية إذا قال أحدهم سماء قال الآخر أرضا وإذا قال أحدنا تمرة يقول الآخر جمرة وقد نهانا الله تعالى عن الخلاف وذكر لنا مغبته الوخيمة وعاقبته الأليمة فقال عز من قائل سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تعب الرماح إذا اجتمعن تفرقا تعب الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا فالتنازع سبب التقاطع الناس شتى وآراء مفرقة كل يرى الحق فيما قال واعتقد أيها الأفاضل ومن هذه الأسباب عدم اقتران بعضنا بعضا وعدم الرحمة بيننا الكبير لا يرحم الصغير والصغير لا يوقر الكبير وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا الكبير فينا لا ينصف الصغير والغني فينا لا يساعد الفقير حتى فشى الجهل وانتشر القتل تدهورت الأمور وذاعت الشرور عباد الله دخل الظلم كل وبر واستولى على كل قصر ودخل البرلمان ودخل القضاء ودخل الإدارات ودخل المدارس ودخل البيوت ودخل الأسواق ودخل السكنات الجندية ودخل الشرطة والرباط والبلدية والظلم يسبب الخراب والعدل أساس النصر والنجاة يقول الله عز من قائل سبحانه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أيها الأفاضل من أسباب مشاكلنا في هذا الإقليم الحسد والحقد والناس الحاسدون لا يصمدون والحسد يأكل الأمة ويذهب بالهمة ولا يبقي للأمة قمة حتى تجد نفسها في الغمة فتخلد في الكربة وتعد من أهل الغربة أخبر أحد القادة في هذا الإقليم أنه لما كان على كرسي عال من كراسي الدولة لم يشاوره أحد بشيء ينفع الإقليم إلا من يشير إليه أن اعزل فلانا أو احبط على فلان أمة هذا شأنها ماذا يبقى لها من هوية وقع الأمة ميزاك يؤسسون زرفوا دنيا أيها الأفاضل من هذه الأسباب اتباع الهوى في الدين والسياسة والمعاملة وقد قالوا الهوى شر إله أبد في الأرض يقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه وهذا شأنه سبحانه في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه وقال المعتصم يوما لأصحابه إذا نفر الهوى ذهب الرأي وصدق رحمه الله انظر إلى حالنا غيرنا يرفع الصوت بالدعوة إلى المؤتمر الوطني العالي ونحن لا رأي لنا اتبعنا هواها هوانا فهرمنا الرأي السديد وكل من اتبع الهوى يغلق عنه أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان يقول الإمام الفضيل بن عياض عليه رحمة الله من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق فالمعلم يتبع هواه في فتواه ويتبع هواه في التدريس ومعاملته مع الناس والتاجر يتبع هواه والآمل الموظف يتبع هواه والمدير يتبع هواه والأب يتبع هواه مع أبنائه والزوج يتبع هواه في معاملته زوجته إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هوان وجل الناس قد تبعوا هواهم وما عن منكر في الناس ناهي أيها الأفاضل لن تفلح أمة الهوى معبودها والشهوات ربها واللذات مقصودها اخرجوا من سجن الهوى تزهروا في واحة القوى بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين محمد خير من كان في الكونين وصلوا وسلموا عليه وعلى آله وصحبه واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب البرية والصلاة والسلام على رسوله ذي النفس الزكية وعلى آله وأصحابه أولي الأخلاق السنية وعلى كل من سار على نهجه وتخلق بأخلاق عالية أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لا زال حديثنا عن هذا الموضوع المر ولكن من فهمه وقبله هو البر لأن الحق مر ولا يقبله إلا هر ولا يرفضه إلا الغمر من أسباب تدهور الأمور في هذا الإقليم أيها الأفاضل حب المال والجاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأبسل لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله قال طائفة من العلماء الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها وحقيقته أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منه وألا يقنع الإنسان بما أحل الله له مال أو فرج أو غيرهما فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطائم والمشارب والملابس والمناكح وأباح تناولها من وجه حلها وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطائم والمشارب والملابس والمناكح وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقها فمن اقتصر على ما أبيح له من ذلك فهو مؤمن ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم وهو مناف للإيمان ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشح يقطأ بالقطيئة أو يأمر بالقطيئة والفجور والبخل والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده والشر تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره حتى قيل إن المعاصي كلها من الشح وبهذا فاسترى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف الشح والبخل أيها الأفاضل تباع الأنفس من أجل المال في هذا العصر وفي دولتنا هذه وتفتك المحرمات من أجله وتستحل الفروج من من أجله وتقتل الأرواح من أجله وتسفك الدماء من أجله كل ذلك في هذا الإقليم الذي يدعي الإسلام يقوى kudumin mu tana magana akan halin da ake ciki a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. dukkan mutumin da ke kula da abubuwan da suke faruwa a bangaren arewacin Najeriya a yau to saura kirisiran shi ya tafi saboda damuwa da bakin ciki idanuwansa kuma za su kwararar da hawa lallai wani hali ake ciki mai raɗaɗi kuma abin kalla ne mummuna abin da ake faɗa shine talauci abin da ake faɗa shine jahilci abin da ake faɗa shine kisan kai abin da ake faɗa shine tashe-tashen bama-bamai wannan bangaren ya yi shekaru shine shugaban al'umma a wannan ƙasa amma yanzu gashi ya zama mutanensu sun zama bayi a hannun abokanan gabansu kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa a lokacin da andalus ta rushe daga hannun musulmi ta koma hannun kiristoci yake cewa da jiya su ne sarakuna a cikin gidajensu yanzu sai ga su a garuruwan kafare sun zama bayi wannan baitin ne daidai da halin da muke ciki a yau tabbas ƴan uwa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya faru to yana da sabari Allah madaukakin sarki yana faɗa wa mummunai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka je yakin Uhud aka dawo jina-jina Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi a cikin suratul Ali Imran a cikin abin da yake faɗa yake cewa shin a lokacin da wannan musibar ta same ku ta kisa aka kakkashe ku aka kashe muku gawawwaki ga sunan sun kai saba'in to ai kuma lokacin kun taɓa yin haka abada kun yi abada kuma yanzu ma da aka zo aka fara yaƙi kafin ku saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ku kuka ci nasara to ku sani wannan daga kawukan ku ne abinda hannayenku da kawunanku suka aikata shine Allah madaukakin sarki ya saka muku Allah dai mai iko ne akan ku malamanmu suna cewa duk abin da kaga ya biyo baya to yana komawa zuwa ga asalin sai wato daga farko aka fara yin sai sakamako ya zo sannan kullum sakamako na zuwa ne a irin aikin da aka yi sannan dukkan mummunan aiki to sakamakonsa shine wani mummunan irinsa al'amurra sun lalace komai ya tsaya tak sabubban dai suna da yawa ga mutumin da ya tsaya ya kula da su kuma ya ce zai yi bincike na farko shine mummunan saɓani a tsakanin al'ummar wannan bangaren saɓanin addini saɓanin siyasa rikici a cikin mu'amala saɓani a cikin ibada har ya zama a arewacin Najeriya ba za ka samu mutane guda biyu sun ittifaki na gaskiya akan wata matsala ba idan ɗaya ya ce sama sai ɗaya ya ce ƙasa idan ɗaya ya ce dabino sai ɗaya ya ce garwashin wuta irin wani karin magana da laraba suke amfani da shi Allah madaukakin sarki kuma ya hana mu saɓani ya hana mu rikici kuma ya tabbatar da cewa saɓani sakamakonsa mummuna ne kuma abin da za a girba na saɓani bai taɓa zama alkhairi ba Allah madaukakin sarki yake kada ku yi rigima kada ku yi saɓani kan ku kirkice in kuka yi wannan abin da aka hana ku to za ku watse ƙarfin ku sai ya tafi sai ya zama ba ku da ƙarfi kamar halin da muke ciki yanzu mai hikima yana cewa kullum idan ka tara masu ko tsintsiyoyi ka tara su a waje ɗaya ka dunkule su to ba za a iya karya su ba amma idan ka ware su daidai da daidai to sai a yi ta ɗauka su ana kikkilla su ba ma ana kakkarya su ba ana kikkilla su ɗaya bayan ɗaya karin magana mai hikima yana cewa rigima na jawo yayyankewar al'umma al'umma yau sun wayi gari cikin saɓani suke kowa yana ganin abin da ya rike shi ne daidai malami yana ganin abin da ya rike shi ne daidai jahili ma yana ganin nashi shi ne daidai a cikin 'yan siyasa haka ake kowa yana ganin daidai yake kai ba wani wanda zai iya barin nasa ya dawo kan na wani ko da ya san shi ne bai da gaskiya haka muke a cikin wannan yanayin yan uwa masu daraja daga ciki akwai rashin girmama junanmu mu rena junanmu ba wanda yake girmama wani ba mai tausayin wani babba baya tausaya ma karami karami baya girmama babba haka muka zama a wannan yanayin a rediyon kana jin maganganun da ake yi za ka gaggata haka a firarrakin da mutane suke a makwallai da dandalai na fira za ka ji abin da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace baya tare da mu dukkan babban da bai ji kan karamin mu ba da kuma karamin da bai girma babban mu ba to mu sai muka zama babba baya makarami nasiha mawadaci baya taimakon talaka jahilci ya yadu a cikin mu kisan kai ya watsu a cikin mu al'amurra suka lalace sharrora suka watsu a tsakanin mu zalunci ya shiga cikin kowane birni da ƙauye ya zama ya mamaye kowane gida ya shiga cikin majalisa ta dokoki ya shiga cikin ɓangaren alƙalanci ya shiga ɓangaren gudanarwa ya shiga ɓangaren makarantu ya shiga cikin gidaje zalunci ya shiga cikin kasuwanni zalunci ya shiga barikokin sojoji ya shiga barikokin 'yan sanda ya shiga tsakanin custom da immigration ya shiga cikin dukkan wata ma'aikata da ake da ita a cikin ma'aikatan ƙasa zalunci ko rusa al'umma yake al'umma tana cin nasara ne ta samu rabanta idan ta zama akwai adalci a cikinta Allah madaukakin sarki yana cewa ga waɗancan alkarin da aka ba ku labarin mun halakar da su a lokacin da suka zama azzalumai kuma muka sanya ma lokacin halakar da su alkawari wani lokaci lokacin nan na zuwa aka halakar da su Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da mutanen Annabi Salih wato wato samudawa yana cewa ga gidajensu nan ku je ku kalla akwai wajajen da ake ce musu mada'in salih suna nan a juda nan nan ce ga su nan gidajen sun zama kufai lokacin da suka yi zalunci sakamakon zalunci shine Allah ya kashe ku ga baki daya ko ya sa ku kuna rayuwa amma a manta da ku a a manta da ku a kasa ya zama ba abin da za a yi da ku tunda ku azzaliman junan ku kowa azzalimin kan shi yan uwa masu daraja daga cikin sabubban akwai hassada tashi ya za a wa ne shi gaba ya za a wa ne shiga gaba na bai ita ba mutanen da ko suka zama masu hassada ba za su taba yin shugabanci ba ba su yin shugabanci hassada tana cinye al'umma hassada tana tafiyar da himmar mutane ba za ta zama al'umma ba za ta bamma al'umma wata daraja kwara ɗaya ba idan al'umma ta zama akwai hassada a cikinta al'umman nan za ta zama cikin baƙin ciki ta tabbata a cikin damuwa har ya zama ana kirga ta cikin al'ummatan da suke baki ba amma san da ita ba a cikin tarihi ɗaya daga cikin shugabannin wannan yankin ya taɓa faɗa da kunne na na ji shi a rediyo yana ba da labari ya ce har ya gama matsayinsa da ya kai ya yi matsayi na kujera ta biyu a ƙasa yake cewa babu wani ɗan arewa ko malamin addini ko ɗan siyasa ko sarki da ya taɓa zuwa ya ba shawara ya ce kai kaza a ɓangaren nan na arewa har nan har ya sauka haka ya faɗi a rediyo ko wanda sun fito sun kare shi ba ba wanda ya fito ya kare shi ya ce abin da ake zuwa a masa shine wannan ya zo ya ce ya biya masa bukatar shi wani ya zo gobe ya zo ya ce ka cire wani wani baya son ka kace shi da kunne na naji wannan a rediyo ya ba da labari ko ba wanda ya kare ta shi yau la a jarida ni ban gani ba wala a rediyo ban ci ba to irin rayuwar da muke ke ɗan uwa masu daraja al'ummar da ta zama irin wannan ne halinta yanayinta me kake tsammanin za ta yi malam sa'adu zungur fiye da shekaru hamsin yake cewa wagga al'umma me za ta yi a cikin zarafofin duniya da ya lissafa matsalolin arewa shekara hamsin da biyar da suka wuce tun a wancan lokacin balle yanzu da zai dawo ya zai yi ɗan uwa masu daraja daga cikin matsalolin wannan yankin son zuciya a addini son zuciya a siyasa son zuciya a mu'amala kin Allah son zuciya shi ake bauta mawa suna faɗi suna cewa son zuciya shine mafi sharrin abun bauta da aka bauta mawa a ban kasa Allah madaukakin sarki yace a shin baka ga wanda ya riki son zuciyarsa a matsayin shine abun bautarsa ba Allah kuma ya ƙara batar da shi duk da ilimin da yake da shi ya toshe mata jinsa ya toshe mata kirjinsa zuciyarsa ba za ta ga gaskiya ba sannan Allah madaukakin sarki ya sa mata jindumi a idansa wa kake tsammanin zai shirye da shi bayan Allah al-imam al-qayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sahudatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin yana faɗi yana cewa duk mutumin da ya taimaki kan zuciyarsa to sai hankalin shi ya lalace sai ya zama bai da ra'ayi duk wanda son zuciya yake bi to ba zai zama yana da hankali ba kuma zai zama bai da ra'ayi domin ya yaudari Allah ta'ala a hankalin da ya bashi a matsayin ni'ima sai Allah ya bata mishi hankalin haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake ga duk mutumin da ya ci amanarsa a cikin al'amurra Allah sai ya bata mishi al'amari al-khalifa al-mu'tasim billah yana faɗa wata rana a fadarsa kamar da Imam Ibn Qayyim din ya haikaito sai ya ce duk mutumin da ya taimaki son zuciya to sai ra'ayinsa ya tafi sai ya zama bai da shawara ba za a yi aiki da shawararsa ba ra'ayinsa zai zama na banza kuma ya gaskiya ka kalli halinmu da muke ciki yanzu tun shekara nawa ake cewa a yi taron ƙasa mu muke cewa ba mu yarda ba su sun ce sun shirya sun taka dutse duk da su makaci ne sun shirya sun ce a zo a yi wasan jifa mu kuma makafin ne amma ba mu da dutse muna ta jin tsoro yanzu ma shugaban kasa ya dawo da abin hannunsa ya kafa kwamiti ya ce za a yi taron nan na kasa wanda zai zo yi bayani ko kasa ta ci gaba da zama a matsayin kasa ɗaya ko ta wace kowa ya tafi ina shi ina shi san inda zai tafi muna da ra'ayi a arewa ba mu da shi kowa ra'ayin shi daban abinda wannan zai fito a rediyo ya faɗa daban abinda wannan zai fito ya faɗa daban har yau babu wani taro da ya haɗa dukkan mutane waɗanda suke masu hankali a cikin al'umma waɗanda za su zauna su ba da ra'ayi ƙwara ɗaya in ba a tafi ne to da me za a tafi babu rayuwar da muke ciki ke ‘yan uwa masu daraja dukkan mutumin da ya bi son zuciyarsa sai Allah madaukakin sarki ya kulle masa ƙofofin samun shiriya ba zai dace ba duk abin da zai ba zai daidai ba sannan Allah madaukakin sarki zai bude masa kofofin kaskanci da walakanci al-imam al-fudayl ibn iyaz rahimahullah yana cewa duk mutumin da san zuciya ya mamaye masa zuciyarta da bin sha'awa sha'awe to dukkan wasu magangarori na samun dacewa ba za su kai zuwa gare shi ba ‘yan uwa ku kalli yadda muke a yau malamai son zuciya a cikin fatawa malamai son zuciya a karantarwa ‘yan kasuwa son zuciya a kasuwanci ma'aikacin gwamnati son zuciya a cikin aikinsa shugabanni son zuciya a cikin shugabancinsu baba son zuciya a game da ‘ya'yansa mata da miji son zuciya a mu'amalarsu tsakanin junansu balarabe da hikima yana cewa lalle son zuciya shine kaskanci asalin kaskanci kuma duk wanda kaga son zuciya ya kayar da shi to kaskanci ne ya kayar da shi ba zai kuma tashi ba mafi yawancin mutane kawai son zuciya su suke bi har ya zama a cikin al'umma ba wanda zai ce a bari yan uwa masu daraja al'umma fa ba za ta ji nasara ba idan ta ɗauki son zuciya a matsayin abin bautarta bin sha'awa-shawai a matsayin ubangijinta kawai daɗi a ji daɗi kuma ba hanyar jin daɗin ita ce manufarta idan al'umma tana son ta fita daga kurkuku sai tana son ta fita daga kaskanci da kurkuku to sai ta fita daga son zuciya sai ta bayyana a fili na ƙarfi ƙarfin siyasa ƙarfin faɗa aji ƙarfin shugabanci ƙarfi na tattalin arziki ƙarfi na sojoji amma idan ba haka ba shi ce gayi nan ana ji a rediyo ai kowa yana jin yadda aka ɗauki sojoji a nan nan yan duk maganar da ake ba fa abin da za a canza sun riga sun yi admission ɗinsu sai dai mu yi mu ba da labari mu ji haushi an riga an yan uwa masu daraja gaskiya fa ita ɗaci gare ta amma wanda yake ansanta shine wanda ya zama ɗa yantaccen ɗa ba bawa ba bawa in an faɗa masa gaskiya ba zai bi ba amma mutumin da ya zama ɗa ne shi ya haifu to in an faɗa masa gaskiya zai bi daga cikin matsalolin mu akwai son kuɗi ta kowace hanya da son shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu game da son waɗannan abubuwan guda biyu kaga kyarkeci na guda biyu kyarkeci ba ba kubura ba kyarkeci kyarkeci guda biyu da aka je aka jefa su suna tsananin cikin jin yunwa aka jefa su a garken tumakai bannar da za su yi a cikin waɗannan tumakan to ba ta kai bannar da san dukiya da san shugabanci yake ma mutum a cikin addininsa ba kyarkeci in ya shiga yana jin yunwa kuma su biyu ina mata da miji kuma mata ta fi ɓanna in ka gaci wannan za ta wurgan ne sai mutuwa ta kama wuyan wannan ƙarshe duka in suka tashi in sun kashe duka dabbobin bai wuci kila su ci rabin ɗaya ba amma duk sun kashe sauran kai ba za ka amfana ba su ba za su amfana ba to haka san dukiya da san shugabanci yake ma al'umma الإمام ابن رجب عليه رحمة الله وان يا رب تلتابي أكن شرح وانا حديث أتكل التابي يكي شيوا وصدق تكما لما يسنشي أبن دا أكي شيما الشح وان القرآن يافد الشح شيني من ننسو وان زي كيغا متون يجير أكربان أبوبون دا ما باناش با وان دا بانا حلس با كما يحن حقوق إن دا الله مدوكتين زكيتي أبادا أكون وانا hakikanin wannan ashukku din san zuciya shine zuciyar mutum ta zama ta ɗamfaru da abin da Allah madaukakin sarki ya hana kuma ya haramta sannan mutum ya zama ba zai wadatu da abin da Allah madaukakin sarki ya halasta masa ba wannan abin na zuciya ne ko ko na mata ko ko wani wani Allah madaukakin sarki ya halasta mana jin daɗi ya halasta mana abubuwa masu ƙarfi cin daga cikin abinci daga cikin abin sha daga cikin tufafi daga cikin abubuwan da za a aura sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halatta mana mallakar su ta fuskar da Allah ya halatta sannan Allah madaukakin sarki ya halatta a zubar da jinin kafirai idan sun yi ma musulunci ya ya halatta kuma a karɓi dukiyarsu a matsayin ganima ko faiku amma a gefe guda kuma Allah madaukakin sarki ya haramta mana dukkan abubuwan da suka zama waɗanda suka zama marasa tsarki a cikin abinci ne a cikin abubuwan sha ne a cikin tufafi ne a cikin abubuwa ne na auratayya sannan Allah madaukakin sarki ya haramta mana karɓar dukiya ba tare da haƙƙi ba ya haramta mana zubar da jini ba tare da haƙƙi ba duk wanda ya tsaye akan haka to wannan shine mai imani duk wanda ko ya ƙetare iyakarsu to wannan shine ya siffanci da siffar da ake ce ma ashura tsananin howa a zuciya wadda wannan ta kore imani in ji al-imam ibn qayyim annabi sallallahu in ji al-imam ibn ghazab alaihi rahmatullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa ita wannan wowa ko ashushu ko tan zuciya mai tsanani yana ba da dama yana umarni da yanke zumunta yana umarni da fajirci yana kai mutum ya zama marowaci abinda ake ce ma albukul shine mutum ya zama ya rike dukiya a hannunsa ita kuma dukiya ita kuma asusu ita ce mutum ya karɓi dukiya a matsayin zalunci da ketare iyaka Allah madaukakin sarki har malamai suna cewa dukkan wani sako da kaga ana yi to asalinsa daga ashuhu ne tsananin san dukiya shi ke jawo a kowane sako سجلنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ده وصل لك شيء مقباتا ثم فسر ولن إن جاء الإمام ابن رجب الحنبل الأمة ميو sai da rayuka ake yi saboda dukiya zubar da mutunci ake saboda dukiya an halatta al'auratai al'aura al'aura waɗanda ba su halatta ba saboda dukiya an kakkashe rayuka saboda dukiya ana zubar da jina ne saboda dukiya to kuma mu ne muke cewa mu ne musulmi malam sa'adu zungu Allah madaukakin sarki ya ji kansa ina jin daɗi ba a matsayin jin daɗi na daɗi ba a'a ina jin in jawo wasu baitotan malam sa'adu zungu waɗanda ya yi su domin wa'azi a gare mu domin lokacin da yayi da za a ɗauko irin waɗannan baitotan a rika tunatar da juna ga abin da magabatan mu suka faɗa mu kuma abin da muka aikata ke yana cewa domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya matukar a arewa da karuwai walla za mu kunyar duniya matukar in iska na gari dan daudi da shi da magajiya da samari masu ruwan kuɗi ga maroƙa can a gidan giya babu shakka in kudu za su hau doron mulkin Najeriya shi ta kausu kuwa bisa kanku kau mun roƙi zumuntar duniya a arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwace girman kai sai kwamban tsiya camfe-camfe da tsubbace-tsubbace malaman ƙarya 'yan duniya cin amana cin amana kun da yawan riya ga hula mai annakiya babu mai aiki bisa hankali ba basira don ya ga gaskiya abinda malam sa'ad zungur ya faɗa ce halin da ake ciki na ƙasa ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا وأبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين وقيد الحاقدين وشر الماكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ول علينا خيارنا برحمتك اللهم ول علينا برحمتك خيارنا ولا تول علينا بأعمالنا السيئة شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المبطلون اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا فقراء إليك وأنت الغني برحمتك يا أرحم الراحمين أغننا بحلالك عن حرامك واقفنا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من العجز ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الوهن ونعوذ بك من ان نرد الى عرض العمر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا على اعدائنا اللهم انصر اخوه المعذبين المضطهدين في كل مكان وخصوصا في مصر وخصوصا في السودان والعراق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أهلنا إخواننا أهل السنة على الشيعة في العراق اللهم انصرهم اللهم قوي رميتهم اللهم قوي رميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم على أعدائهم الشيعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا في مصر اللهم انصرهم في السودان وفي الصومال وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وفي أفغانستان وفي باكستان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرنا وانصرهم اللهم انصرنا وانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم وخصوصا الخلفاء الأربعة برحمتك يا أرحم الراحمين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم